من سيء مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبتي في الله إن الله تعالى قد أمرنا بشيء جليل مهم جدا ومن أهميته أنه تعالى لم يأمرنا بهذا الأمر حتى بين لنا وأخبرنا وشهد لنا أنه يفعله وهكذا أن الملائكة تفعله ثم أمرنا به لكي يكون الأمر يعني عظيما مؤثرا في قلوبنا فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفي هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالصلاة على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد بين في هذه الآية أنه تعالى وملائكته يصلون على النبي إذا إنما بين تعالى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ملائكته تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فثم أمرنا تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا يدل دلالة قاطعة واضحة على أنه تعالى أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكي نزيد ثواب صلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا لنزيده فضلا من الله تعالى ما هو صلاتنا ما صلاتنا إذا قورنا بصلاة الملائكة وكيف بصلاة الله سبحانه وتعالى فإذا هذا رحمة من الله تعالى علينا بأن أمرنا بهذا الأمر الجليل هذا الأمر صوابه جثيم جدا أجره عظيم شأنه جليل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خديئات ورفعت له عشر درجات انظروا صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم تسبب للعبد هذه ال... يعني هذه الدرجات هذه الفضائل الفضل الأول أن الله تعالى يصلي عليه عشر صلوات الله أكبر ثم يخط عنه عشر خطيئات ثم يرفع الله له عشر درجات من أجل صلاة واحدة على حبيب الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وكيفية هذا الصلاة أو هذه الصلاة لأننا نقول صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في في اللغة المحلية كأنه مذكر ولكن في في اللغة العربية مؤنثة مؤنث إذا وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها كيفيات الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها ما ثبت في صحيح مسلم ومسند للإمام, للإمام أحمد وغير وغيرهما عن يعني أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له ابن سعد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله تعالى قد أمرنا أن نصلي عليك آه إن الله تعالى أمرنا أن نصلي عليك وكيف نصلي فقال صلى الله عليه وآله وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذه هي التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية لها كيفيات كثيرة وكلها, وكلها ترجع إلى شيء واحد وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا أن لصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل كبير ولها مواطن وأماكن التي يعني تقدم في هذه الأماكن وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في الطرف الثاني من الخطبة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وتحنن على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين في من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين bayan godiya da yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da shaidawa shi ya cancanci bauta ba shi da abokin tarayya sai salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalan gidansa bayan ka uwa masu girma ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kada wata rai ta mutu ba musulunci ba tattaunawa tamu a yau magana ce akan darajoji da falololi na yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam yana da haƙoƙi masu tarin yawa a kanmu daga cikin haƙoƙin yi masa salati alaihi salatu wa salam kuma allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya ambaci cewa mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma kafin ya ce mu yi sai da ya fara gabatar da cewa shi kansa yana yi subhanahu wa ta'ala kuma mala'ikunsa suna yi sannan ya ce mu yi kaga wannan akwai jan hankalin mai hankali wanda yake kuma rafkananne a faɗakar da shi akan muhimmanci da daraja da falala ta yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cewa an ce mutum ya yi wannan salatin ne a matsayinsa na mumini domin darajar kansa da kansa za ta dawo annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaukaka shi Allah ya girmama shi Allah ya ɗaukaka ambatansa a duniya da muke ciki da sammai bakwai gaba ɗaya annabi sallama sananne ne fiye da yadda kai aka san ka a wannan duniyar an san annabi sallama a sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai fiye da yadda aka san ka a wannan duniyar kuma an san shi da daraja da falala ƙarshen daraja a cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala baki ɗaya domin daraja ta annabi salma mala'ika jibril ma yana sallamawa yana jinja yana yi mala'iku suna yi Allah ta'ala fili mudari ya kawo yusalli inna Allah wa mala'ikatuhu yusalluna yusalluna suna yin salatin ba wai sun yi sun bari ba Allah yana ci gaba da yin salati ga annabinsa sallallahu alaihi wasallama haka mala'iku su ma suna ci gaba da yin salatin da aka umarce ni aka umarce ka aka umarce mu da wannan ai daraja ce a gare mu abinda Allah yana yi mala'iku suna yi aka ce mu ma mu yi ai girmama an girmama mu ko da a ce mutum ba zai samu wata falala da lada da daraja ba iya kadai cewa Allah yana yi mala'iku suna yi mu ma an ce mu yi ai sai mu kama yi ka'in da na'in domin daraja ce falala ce ba ƙaramin aji ba ne aji ne babban aji salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a bayan wannan ga falalolin da suke ƙarƙashin haka ya tabbata cikin a wato sunan nasa'i da isnadi ingantacce hadithin anas dan malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya mun salati ɗaya rak allah zai masa salati goma kaga ko iya nan aka tsaya salatin allah ba za ka haɗa shi da salatin kowa ba to kai naka ni nawa da irin nawa bakin na ɗan adam mai sabo mai zunubi in ne guda ɗaya allah zai mun goma zai maka goma zai miki goma sannan bayan nan Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare wa mutum zunubai guda goma zai ɗaukaka masa daraja matsayi mutuncin mutum zai ƙaru a wajen Allah ta'ala darajarsa da matsayinsa har daraja goma saboda mai saboda yin salati guda ɗaya rak ga masoyin Allah manzo na Allah zaɓaɓɓen Allah fiyayye cikin halittun Allah annabinsa manzansa wanda rahama ce ga halittun duniya gaba daya tsira da amincin Allah su dawwama a gare shi da iyalan gidansa da sabansa baki daya sannan salatin yana da kaifiya kamar inda ya tabbata cin sayi muslim musnadin imam ahmad da wasu littafai manyan littafan hadisai cewa a sabai suka ce muna zaune a majalisin sa'ad bin ubada sai annabi salma ya shigo wajenmu ya zo wajenmu sai ɗaya daga cikin ya tambaye shi Allah ta'ala ya umarce mu yi maka salati mun sanya na za mu maka sallama amma ba mu sanya za mu yi salatin ba ashe kenan amurin ne tauqifiyyu shi salati ga annabi sallallahu abu ne da ake buƙatar a jiyoya akai akwai kwaya ba gaban kai ake yi ba domin larabci ne sahabai larabawa ne sun san me ma'anar salati amma suka ce ba sanya za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba annabi sallama ya ce ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid bayani akan wannan salatin fasararsa dalla dalla doguwar magana ce lacca zai dauka mai zaman kanta shi wannan ita wannan kaifiyar da aka kawo in za a warware ta a bayani a kanta a don haka wato yana da gurare domin matsayin abin da zai kara nuna mana matsayi na salati ga annabi salama inda aka nemi a yi salatin gurare na rayuwar musulmi kusan gaba ɗaya za ka ji ya shafa a gurguje za mu kawo an umarci musulmi da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah a tahiya ta farko ana buƙatar mutum yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa wasu malamai suna ganin sai a ta biyu wasu suna ganin a ta farkon ma amma abin da ya fi kyau ta farkon da ta biyun duk za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a yi salati a tahiyya ta farko guri na biyu za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a tahiyya ta biyu guri na uku ana yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin alqanut kamar yadda ya tabbata cikin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ɗansa alhassan cewa a cikin alƙunut ɗinsa ya sanya ya haɗa da waccan addu'ar Allahumma na fi man hadait a ɗayar wayar ya ce sannan in ka ƙare ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka a lokacin sallar jana'iza kamar yadda muka sani sallar jana'iza cikin kusan abin da ya zama ittifaƙin sahabbai kabarbari guda hudu ne domin sun yi ittifaƙi akan haka a zamanin sayyidina Umar kabarbari hudu ne ta farko a karanta fatiha idan an hada da sura ba laifi in an tsaya iya fatiha yayi ta biyu a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta uku a yi wa mamaci addu'a yadda ya kamata ta hudu ma a yi addu'a ga mamaci da sauran al'umma musulmai rayayyinsu da matattunsu gaba ɗaya to kun gane muhalli shahid yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a sallar jana'iza rukuni ne daga cikin rukunan sallar jana'iza don me don nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan a kuduba kuduba ba ta tabbata ta cika kuduba ta juma'a ko ta idi har sai ko ta roƙon ruwa har sai an yi salati ga annabi salama an shaida da kaɗaitaka ta wahadaniyar ubangiji ta'ala sannan a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama in ko ba haka ba kudubar ba ta cika kuduba ba kowane irin bayani ko aka yi a kudubar ba ta cika kuduba ba sannan lokacin da mai kiran sallah ya kiran sallah da annabi salama ya ce wanda ya ji mai kiran sallah na kiran sallah ya kwaikwayi abin da yake faɗa sannan a ƙarshe sai ya ce ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya roƙa masa wasila da fadila ceton annabi sallama zai tabbata ga wannan bawa don haka mahalli shahid za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ƙarshen kwaikwayon mai kiran sallah sannan lokacin da mutum ya zo yin addu'a kowace addu'a mutum zai yi an sunnanta daga cikin ladiban da za a ke sa ran addu'a ta karɓu yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sawa suke ganin a farkon bayan mutum ya kirari da yabo ga annabi salama ga Allah subhanahu wa ta'ala afwan sannan yi salati ga annabi salama sannan ya roƙi abin da zai roƙa sannan ya rufe da salati ga annabi salama suka ce Allah subhanahu wa ta'ala mai kunya ne zai ji kunyar a yi salati ga annabinsa a cikin addu'ar kuma ya bari bai karba ba Allah ba zai bari bai karba ba saboda irin san da Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam da irin san a yi masa salati da Allah yake so don haka cikin ladiban addu'a yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan yayin shiga masallaci tun ana son abin da zai fara faɗa zai taka kafarsa assalatu wassalam ala rasulillah allahumma ftahali abwaba rahmatik masallaci mutum zai shiga ya fara gabatar da gaisuwa da yabo da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ya shiga lokacin da mutum yake sa'ayi tsakanin safa da marwa in ya hau dutsen safa zai addu'o'i zai azkare addu'o'i akwai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama haka lokacin da ya koma ya hau dutsen marwa nan ma ana buƙatar yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi zikiri ya ambaci Allah ta'ala ya yi addu'o'i ya hada da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan duk lokacin da wasu mutane suka hada a wata mahada a wani mazauni ana buƙatar su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan har suka tashi daga gurin zaman ba su ambaci Allah ba ba su yabo ga annabi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su tashi yanda ka san gawar jaki ba su da kima ba su da mutunci a gun Allah subhanahu wataala kuma da za a nuna musu asarar da suka yi a wannan zaman gobe alkiyama to da sun yi mamaki saboda girman asarar sannan daga cikin guraren salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ji an ambaci sunansa a yi masa salati mutum mafi rowa shine wanda ya ji an ambaci sunan annabi sallama bai masa salati ba malamai suna da maganganu a ƙarƙashin wannan cewa shin mutum ya ji ana yawan ana ta maimaita ambatan din maimaitawa sai ya yi wannan in aka ci gaba da maimaitawa yin ba wajibi ba ne in mutum yi na farko ya sauke wajibin wanda za a ci gaba da yi dama ce in yana da dama ya ci gaba da maimaitawa gwargwadon maimaitawarsa gwargwadon darajar da zai samu amma dai ya sauke wajibin domin ba a kallafawa dai abin da ba zai iya ba mutum na da harkokinsa dinullahi yusrun wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj sannan a daga cikin guraren yayin gama talbiya labbaik allahumma labbaik mai aikin hajji ana son duk sanda mutum ya kare talbiya an so ya cika da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama haka yayin dawafi lokacin da ya sumbaci hadrul aswad nan ma ana buƙatar addu'a ana buƙatar yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da mutum ya fita kasuwa ko wajen aikinsa ko gonarsa yayin shiga gonar ko inda zai shiga ana buƙatar ya yi zikirin wannan gurin sannan ya hada da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin da mutum ya tashi daga bacci nan ma akwai hadisi tabbatacce mutum yayi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sannan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi addu'a Allah zai karba kai tsaye a sannan yayin saukar alqur'ani mai girma yayin da mutum zai ya karanta alkur'ani mai girma ya zo ƙarshe zai sauka nan ma ana buƙatar addu'o'i a wajen wannan a saukar kuma har ma za a iya taruwa a kira wasu waɗanda ba da su aka yi saukar ba domin samu albarka wannan saukar kamar yadda ya tabbata sahabban annabi sallallahu da yawa suna aikata haka to a wajen wannan addu'ar akwai salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai ranar juma'a nan ma lokaci ne da ake son yawaita salati ga annabi sallama a yinin baki daya salati ga annabi sallama a koda yaushe abu ne mai falala mai daraja a ranar juma'a darajarsa ta musamman si ana son yawaita salati kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi haka wajen kafaratul majlis ana son mutum ya kafaratul majlis ya hada da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan yayin da mutum ya zo wucewa wato ta masallaci ko ba shiga zai ba tun ya zo wucewa ta kan hanyar nan sai ya ga masallaci ana son kafin ya wuce salati ga annabi salama ko ba shiga zai ba ko masallatai nawa mutum zai wuce duk sanda ya je ya wuce wannan ya tafi wancan ya tafi wancan duk sanda ya wuce an so mustahabbi ne ya salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
yayin da damuwa
salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama nan ma ana sa ran insha Allah zai sami wato wato zai samu waraka daga damuwar da yake ciki mai rubutu yayin da ya rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya rowa kada ya ce zai abbreviation ya ramzi a'a ya yi salati cikakke a rubuce ga annabi sallallahu alaihi wasallama an ce mutukar wannan rubutun na rubuce ko shekara dubu nawa zai yi ko ɗari nawa zai yi za a ci gaba da ba mutum ladan yana salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan kuma daraja ce ta musamman ta ahlul ilimi ta ɗaliban ilimi rubuta sunan annabi sallama a yi masa salati to wannan rubutun mutukar yana nan za a ci gaba da rubuta mutum ladan yana salatin ila wannan darajar sannan an so yin salati ga annabi salama a farkon yini an so yin salati ga annabi salama a ƙarshen kowanne yini wato duba da lokaci amma a gurguje dai kamar yadda muke a gurgujen sannan wato yayin da mutum ya aikata wani kuskure na laifi yake ƙoƙarin neman Allah ya yafe masa to ana buƙatar ya yi salati ya tuba kuma ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da tsananin talauci ya damu mutum talauci Allah ya raba mu da shi kuncin talauci ya ba mutum yawa ya dimfari salati ga annabi sallama da izinin Allah sai ya samu waraka daga wannan mummunan abun abokin talauci wanda annabi sallama ya nemi tsari da shi ya haɗa shi da kafirci wajen neman tsari اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر manya manyan bala'o'i annabi salma ya saka wannan bala'in a tsakiya kafirci da azaba kabari ya saka talauci a tsakiya Allah ya raba mu da shi ya nesanta mu da shi saboda haka yin salati ga annabi salma yana zama wato sababin wato a samun arziki da wadata mai dorewa sannan lokacin da aka zo ɗaura aure wannan kudu batul haja ta daurin auren ana buƙatar yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da mutum yin atishawa ya ce alhamdulillah ana son ya ƙara da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da mutum ya gama alwala ya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ya hada da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da mutum ya zo shiga gida ya addu'a shiga gida ana son ya hada da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wato daga cikin guraren idan mutum ya manta wani abu yana son ya tuna to yi dinga maimaita salati ga annabi salama da izinin Allah Allah zai tunasar da shi wannan abu ne wanda mun jaraba shi lokuta da dama mun ga ansawa ta Allah subhanahu wa ta'ala karkashin falala da Allah ya sanyawa salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sannan yayin da wata bukata ta tasowa mutum ya rasa yadda zai yi ta bi karfinsa idan faru salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala zai biya masa bukatarsa da izininsa yayin da kunnen mutum wani lokacin sai ka ji kunnen mutum yana yana ƙara ya dame ka kama salati ga annabi sallama insha Allah zai daina sannan a ƙarshen a wato salloli wannan an yi bayanin ana buƙatar yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarshen tahiya kenan sannan lokacin yanka abin yanka bayan an yi bismillahi wallahu akbar ana son hada da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a haka wanda yake son ya bada sadaka ya rasa abin da zai bada sadaka ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana zama a matsayin kamar ya bada sadaka ba mu gama da guraren ba amma duba da lokaci ya wuce dole mu dakata a nan abin da muka karanta daidai Allah ya bamu ladan ya bamu ikon aiki da shi wannan muka kuskure Allah ka yafe mana Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم كل من أرادنا وأراد ديننا وأراد ديننا بشر يا فرد شره في نهري ورد شره في نهاري وشغله بنفسي حتى ينسانا يا رب العالمين اللهم عليك بالمعتدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والملحدين والمنافقين والمذبذبين اللهم رد عنا كيدهم اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك الهنا اله الحق اللهم خلص اخواننا المؤذبين من ايدي الظالمين يا قوي يا عزيز يا من هو على كل شيء قدير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا تقبل منا انك انت سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين